أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha hudu ga watan rabi'in sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 29 ga watan goma na shekara 2023 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risala ta abi zaidi ne liqirawani littafi da yake bayani akan fiqhu na mazhaban ta imam malik ibn anas Allah ya kara masa yarda a yau za mu tashi a babi na 20 babi na 20 kuma wannan shine darasi na 26 wannan babi yana cewa babu ma yi fa'alu bil muhtadari wa fi gasalin mayiti wa kanafihi wa tahanidihi wa hamlihi wa dafnihi duka a cikin wannan babi za a yi bayanin waɗannan abubuwa babin zai mana bayani akan ma yi fa'alu bil muhtadari idan mutum ya zo gargara me ake masa yaya ake masa mana mutumin da aka gani alamar an raina hankalin cewa sai ta Allah lokaci yayi kenan bai cika ba mutumin da bai cika ba amma mutum ya zo gargara ya kai alama ana ganin cewa bawan Allah nan zai cika to kai mai jiya ko ke mai jiya me ya kamata ki ma ƴar uwarki ko kai mai shiya me ya kamata kama dan uwanka ya musulunci ya shara'anta ya shari'a ta shara'anta mana zai saboda haka wannan babu kenan zai karantar da mu yaya ake yi da mutumin da ya zo gargara wafi gasalin mayici haka kuma a cin wannan babu zai karantar da mu ya ake wanke mamaci musamman mamacin kala-kala ne akwai wanda yake bukatar sai an danna cikin mana sai an matsa cikin an fitar da abin da yake ciki na kazanta kada sai an je an gama wanka an gama komi sa da kabari wani abu fito kuma sai ya bata kuna fahimta kenan dole shi ma wannan yana da bukatar kenan kunga a nan a gaskiya ana bukatar wajen jiya ba kowane jiga-jiga da ake sa yi jiya ba bisa billahi kenan ya kamata yi mutum zai jiya to a sani hakika ku ala akalla yana da ilimi sani na bangaren addinin musulunci don da yawa ba wanda ta ɓangaren wannan mama ta ɓangaren wajen ibada za ka samu mutum marar lafiya ƙarshe ya cika ana bin shi bashin salloli kuma sallolin nan wanda ba sauka a kan shi ba kuma za a iya sauke su amma ba mamaki jahilcin wanda yake jiyar ko jahilcin wanda take jiyar shi sai ga kamar tausayawa ne shi kuma bisan hallakarwa ne ba ya bar bawon Allah ya tafi da bashi kenan kaga dole ana buƙatar karatu ana buƙatar a san a sa wanda ya san al'amari to haka wajen shi mamaci idan aka kawo jigari-jigari aka ce yi mishi wanka idan bai san irin waɗannan alamomi ba ƙarshe kawai su zo su yi wanka a fatattaka a saka kaya sai an sa likafa ne ana shan ado gawa kawai shi kenan domin daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainu wuka isahi idaniya ita ce madaurin dubura shi ya sanya a duk lokacin da idaniya ta yi barci to sai dubura ta buɗe shi ya sanya shari'a sai ya ajiye cewa idan mutum ya kwanta ka yi arwala ka kwanta to in ka tashi ka sake arwala domin ba ka san me gudana ba a ciki shi yasa ya yawa ma ake kyamar mutum ya kwanta a cikin al'umma domin ka kwanta komi yana iya faruwa kan domin lokaci daga mutum ya saki gaba gida kana cikin al'umma to saboda haka kenan mamaci akwai mamacin da in har wanda ya san abu ne akwai mamacin da yake da bukatar kafin ma abu shi wankan sai an tatsi abin da yake cikin ma'ana an dandandanna shi na ake cima ta'asir wasu malamai suna ce ana iya ma in ma kuma gawa za ta kwana irin waɗannan don ma kuma ka tafuru wani abu ana iya sa mata ɗora mata wani abu wanda zai danne cikin masu wadda iskar ka ta shiga domin wannan iskar in ta kai za ta yi gomfile kuma sai ta fitar da duk abu a lokacin da kuke wanka duk wani bai bayyana ba sai kun gama gama kun tsab kun samu shi likafani kawai kuma sai ta sake kaga dukkan likafani da an an koma baya ko ba ko an bata da an bata lokaci kenan kaga kan shi ko wani abu kaga dole ana bukata shi ma kashi ayi asarar da kamar din da yanzu kafin a ce a wanke shi zama za a jira a wanke a ce a sake sa kaga dole sai an ja nemo wani kaga ni ba za ku dauki kuma gawa ba tana doyi kaga shi ma a nan kun ga zo ku nuna na ma na ku zato kowa kuma a zo don gawa kamar ana kyaman naka ka gani kina ka dole sai an gyara kun ga duk waɗannan abu yana buƙatar karatu to saboda haka wannan babi shi ne ke cewa kenan wa gasalil mayiti zai mana bayanin ya ake ma mamaci wanka kuma haɗin ta kama yaya ake danna cikin mamaci a ɗan daddana domin in akwai wani abu a kusa in aka daddana na disai in ya fito sai a gama tsabtace shi a mafi tsarki yanzu kuma sai a shiga wanka to amma kaga cikin ya dauka amma ba ta tsaye ba to akwai matsala wa kafanihi kuma da a cikin wannan babi za a karanta da mu ya ake sanya ma mamaci likafani ya ake likafani adadin likafani ni ake sama duka a cikin wannan insha Allah wata haliɗi da sanya masa turare wa hamlihi da kuma yadda ake ɗaukar shi mamacin wa dafani da kuma yadda ake zuwa abin ne shi to kaɗan daga cikin abin da wannan babi da zama karanta babi na 20 shi na wannan darasi namu na 26 abin da zai karantar da mu a cikin wannan littafi insha Allah Allah ba mu ikon sauraro kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka shi na aikata na aikata ne nisanta mu nisanta shi duka waɗannan gyara kayanka ne baya zama sabbin maraba a'a muna karanta da hakikanin yadda shari'a ta ce kenan mu ajiye ra'ayina ra'ayinka tunaninka tunaninki son zuciya ki son zuciya na a'a mu dawo ga shari'a ya ta ce ko da abin ya saba ma yadda nake so ya saba ma ra'ayina to tunda gida na shari'a ta ce aje na aje na ra'ayi in doke na shari'a ta ce wannan shine zama lafiya kuma shine samun kwanciyar hankali shine samun babban lada sakamako abun Allah subhanahu wataala to mu shiga cikin babu da farko sai malace wa yustahabbu istiqbalul qiblati bil muhtadari na farko ana so kai mai jiya ko ke mai jiya ko ku masu jiya idan kuka ga alamomi na mutuwa sun tabbata da ɗan uwanku ko ƴar uwanku shi ne ake muhtadar wanda ka ga alamar ya zo gargara shi ne al-muhtadar ana cewa wanda ya zo gargara shi ne wa yustahabbu istiqbalul qiblati bil muhtadari ana son fuskantar da alƙibla ga mutumin da ya zo gargara da zara kun raina hankalin ɗan uwanku ma'ana zau ga alamomi da idanu za su can canza garan amma idanuwa sun canza gani ya canza ba maki baki ya tafi fari ya zo amma kuma gashi ana lumfasawa a'a ko kuma wasu alamomin ga gani dai ran in yaje sai an jima kuma sake dawowa duka waɗannan ba wa an ce tabbas bane ba a'a ta yi kuma a fice ta yi kuma a tashi amma dai suna daga cikin alamomi in ya sha dogon lumfashi kafin ya dawo sai an dan shishiki duka waɗannan alamomi ne ana ce musu alamomin gargara alamomin cewa akwai a cikin kashi 90 cikin 100 an fi ba da alamar lokaci yayi to idan kai mai jiya ko ke mai jiya kika ga haka ko kuka ga haka me ake so istiqbalul qibla ku fuskantar da wannan bawan Allah naku mara lafiya yanzu a daidaita shi a gyara shi ya dinga kallon alkibla shi ne babba abu in kwancinsa in da a tsaye ke ko a wayar ke na yanzu ku gyara masa kwanci kwancin ya kasance yana kallon alkibla shi ne istigiba alkibla kun ji daya kenan shi ne farko abinda za ka yi da kaga irin waɗannan alamomi ƙoƙari ka fuskantar da naka ya kalli alkibla kuma sa shira sarautar allah inda abubuwan da ya kamata a yi na magunguna ko da sauransu a ci gaba an hana ba amma kai ne da kake ka dinga karanta da kaga haka to wa igmaduhu iza qada na biyu idan Allah ya kaddara kuma shikenan tanda ta tafiye ta gidawa da ya cika to yanzu kuma ana so a rintse masa gani shine igmat a rufe idanuwa domin mu ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan rai ta cika to saboda haka ya tabi hun nazar idan aka zare rai gani yana binta bin ran yake shi sai ya zaga idan mutum fara abu to in ka zo alama mutum ya cika to yi kokari ka shafe masa gani ka yi bismillah bismillah wa ala millata rasulullah ya ka shafe mashi gani shine wa igmaduhu iza qada idan ya cika sai a rufe mishi gani wailaqanu la ilaha illa allah inda al-mauti idan kuma lokacin da kaga alamar naka ya kai gargara yana cikin wani hali an ce ka fuskantar da shi al ko to na biyu kamar takadimi wata akhiri ne kafin ya cika to a wannan lokaci wa yulqanu la ilaha illallah sai ka dinga laqana ma naka kalmar la ilaha illallah sai a dinga laqana masa la ilaha illallah ka fuskantar da shi alqibla ko kin fuskantar da irwaki alqibla to yanzu abin da ake so aiki da yake kanki yanzu ki dinga laqana masa la ilaha illallah ki dinga laqana mata la ilaha illallah to ya ake lakantawa to a nan shi ma malamai sun bayani ba a ce ma mamaci ko mara lafiya wani ce la ilaha illallah kin ga dai alamar ran zai sai yana surutu yana wani sambatu yana wani maganganu to baka cewa ne bari surutun nan wacce bari surutun nan dinga cewa la ilaha illallah ba a faɗin haka ‘yan uwa mu ji da kyau mazanmu da mata waɗanda suke ma gidaje ba a ce ma mamace ce la ilaha illallah domin abin yana da haɗari ya ake yi a'a kai da kake kusa da shi kawai da ka fuskante shi wane yana nan wane ya zo sai ka ce la ilaha illallah a bani ruwa sai ka ce la ilaha illallah wa shi ka ce la ilaha illallah mana din motsi fada ne zaka dinga yi kamar kai kake yi kuma fahimta me ake so zaburar da shi ne ake a haka kalmar duk kalmar da yake ji bai jin ana ba za ka tashi surutu ba a duk abin da kashi kana la ilaha illallah a haka kamar police ne don wani kwab sai doka sai ka ji ake la ilaha illallah da ya faɗa shi kenan sai a kyale shi ba yi ba sake ya kyale shi sai fa idan ya sake wani surutu wani surutu wanda ya fita ba na shari'a ba kuna fahimta yanzu da ya yi wajen surutu wata riyon da ba na duniya ta yanzu kuma sai ka sake wannan la'ila haɗin har ya samu ya fita me ake so ana son ƙarshen magana shi ta zama la'ila haɗin ya faɗi la'ila haɗin to ishiru kawai in allah san ya cika da ita bai wata magana ba abinda ake bukata ya cika da kalmar la'ila haɗin in kuma kana cewa la ilaha illallah sai karba ya karba ce la ilaha illallah can ana jima kuma sai tashi sai shi wani surutu ina haka sa'in nan kaga yanzu mi ya sake wata hira ta duniya kuna fahimta to yanzu kuma sai ka ci kawai kai kwanci ne da kuma la ilaha illallah har ya sake furta ma'ana ana so daga wannan la ilaha illallah bai wata wata kalma ba ta duniya ya cika da ita to shi kenan shi ne dacen da cewa mutum wanda ya zama ahir kalami la'ila ilala da halin janna an famci wannan darasi? to me yasan ya aka ce ba a ce mama mace cewa ne ce la'ila ilala ya ce wa kawo murwa ka ce wane ce la'ila ilala wacce ce ta zo ce a ce gide wacce gidan ka ce la'ila ilala me yasa aka ce ba a fada kakkarwa mama mace mara lafiyan kanka domin a lokacin da mutum ya zo gargada kwamba ce ake yi tsakanin mutum da shaidan amma kai baka gani sai shi a lokacin shaidan kwamba ce suke yi da shi yana shi shaidan zai zo duk lokacin da mutum zai mutu shaidan zai zo gindinsa yana cewa ka mutu mai yahudi ka mutu kirista ka mutu mushriki wani karba ka zamana dinga nuna maka ai wannan addini shi ne daidai ya suka ji zaka cika ai da ku da yahudanci kake kaga da zuka cika za ka ji da ka samu lafiya ba ai yanzu da kiristanci kake da ka samu lafiya amma ku ba ku gani shedan ne a kusa da shi yana ta kwamba yana cewa ka mutu yahudi ko ka mutu kirista ko kuma in ka faɗi kaza zaka samu lafiya da ka faɗi kaza ina sai ka samu lafiya to wanda Allah kaddara ba mai mugun wannan ne ba ya faɗa kuma shikenan an yi kuna fahimta to idan Allah sun ya na kwarai ne bawan Allah na kwarai ne ce dan yana ce mishi ka mutu bai hudu sai ce naki to kai kuma sai aka yi katari ka ce wani ce la ilaha illallah shi kaga ba da kai yake ba da shedan yake an ce wani ce la ilaha illallah shi kuma ce shedan ya ce mutu ka zama bai hude sai ce naki kai kuma sai kashi an ce yaƙi kuma daga nan sai cika mi zaka ɗauka in mai asiri ne kai da kwanan sai kai rufe bakinka amma kai mi yanzu a zaton ka kawo wani ya ƙi faɗin la'ilaha illallah ya mutu mushrik ya mutu ɗan wuta kun ga mi arashi in kuma mai surutu ne yana ta cewa ya wani ais sai ya sai ina cewa wane ce la ilaha illallah wallahi kirikiri ya ce man kyaki kaka muna na mishi satoke kuma shi kuma ba haka bane ba to shi sanya aka hana sai shari'a ta hana ta rufe wannan kofa ba a ce ma mamace ce la ilaha illallah domin shi a lokacin kwamba ke yake da shari'a kuma ga tarihi ya ƙara tabbatar mai kissa kissar imamu ahmad bin hanbal allah ya kara masa yarda ku dima imamu ahalus sunna wal jama'a gabaki daya duk duniya ta yarda imam ahlus sunna wal jama'a ne shedan bai bar shi ba lokacin da zai mutu combats kai ta yi da shedan saboda wahalar da ya sha da azaba da aka yi masa ta shi gabanni aka daure shi aka sa shi kaso to wannan abin ya sa shi yana jin jiki a lokacin da zai mutu sai ya suma dogo suma kuma ya farfado sai ya yi kamar ya tafi can kuma sai a ga ya sake farfadowa tsabar jiki tsabar asabtar da shi da aka yi ba wanda ya sha wahala a cikin imaman nan kamar shi suka yi zamani da sarkin da ya daure shi ya mutu ɗan shi ya hau yana kulle ya mutu jikan shi ya hau sai a zamanin jikan to ba ka samu aka hudu shi sai yana cin kaso he daga sarki uku kuma akan menene akan kadiyar kawai yarda alkur'ani magana halitta ne ba magana Allah ba shi kuma yace atattam kawai in ya faɗi wannan ya yarda yace jama'a daga yau na yarda alkur'ani halittar Allah ne ba magana Allah ba kawai ya faɗa shi kenan za ku dace da kasu sai da wannan shekaru a cikin gidan kasu akan wani kudin yake ba zai fada ba kuma kaga Allah taimaka da ya fada kuma da aƙida ta baci ya tsaya a kai gare ya mutu akan wannan aƙida kaga masu imani saboda in yayi furuci da wannan fatawar duk mabiya za su tafi akan wannan fatawa ita kuma ba daidai bane ba alkurani maganar Allah ne ba halitta Allah ne ya yi zamani da 'yan shi'a ɗan fadimiya suka tasabatar da shi tun sarkin da ya sanya shi ya mutu ɗan shi ya hau ya mutu jikan shi ya hau sai a lokacin jikan ne tafiya ta yi tafiya aka tuno da shi aka kashi ce kai je wannan tsoho da girgima gare ka ka faɗa ka ne ke yaƙi faɗa ƙarshe dai a wannan dai a lokacin aka sake shi da wani aƙida ta shi azabar da ya sha a wannan kaso to shi sanya ya kasance da ya zo mutuwa sai ke suma kuma ba mai shi sai ɗan shi abdullah shi ke shi shi to wani lokaci ya suma kafin dawowa a sumar sai shi ɗan sai shi baban yana cewa la wallahi la wallahi la wallahi a cikin suma sai bayan da ya farfado sai ɗan yake tambayar babansa ya ce babu lokacin da ka suma na ji kana lawallahi lawallahi me faru ne to shi ne sai yake ma ɗan bayani ya ce wallahi shaidan ne yake lekowa ta katanga kaga shi shi na tada shi amma bai gani shi kuma yana ganinsa sai shaidan ya ce imam ahmad bin hanbal ya ce gwarzon namiji kaga gare ni kadiba kun gayyabo gwarzon namiji kaga gare ni na yi na yi in batar da kai na gagara yana cikin wani halba sai lokaci imam ahmad bin hanbali ka gagare ni na yi na yi da kai ka gagare ni ku diba a haka ma bai bar shi ba mi yake so a haka nan tundo kafirci yana da kalma ɗaya zaka yi faɗa ka buɗa ka yi rita ka fita kafirci yana so ya faɗi kalma mummuna kalma guda ɗaya wadda zata fidda shi daga musulunci shi ne ga ya cika ba mummuni ba to in waɗannan manyan malamai shi ɗan bai bar su ina mu kuma ya ku bayi da ciki cika da kashi to a lokacin imam ahmad sai ya ce la wallahi makiri ya ce wallahi har yanzu ban tsira ba daga makircin kamar tsiyaci shi ne kita la wallahi wallahi har yanzu ban tsira ba daga makircin ka ba kaga da so ya ce mishi ha mu na wasa ne kai in banza ka isa kai kaza kaga ya sa shi bi ya yi ɗagawa ya yi alfahari ya yi waye da sauransu ƙarfi a'a sai nuna mashi har yanzu ni dai har yanzu bawan Allah ne gaskata ni baki saba tsere maka sai Allah ya tsiratar da ni shi ne sai kita la wallahi wallahi matsiya ce har yanzu matsira ba daga tarkon gaba kaji dalilin ne sake ta la wallahi la wallahi wallahi har yanzu matsira ba daga tarkon gaba tsiya ce to kun gani to sai aikata irin haka mamaci suna kwamba da shi da shaidan kai baka sani ba ka ce cewa da la ilaha illallah ya ce na kibar fada kai kai kai tsamanin da kai yake kai kuma ba da kai yake ba wata kwambar ke can yake kai baka san da ita ba wata duniya ce aka shiga wanda kai duniya baka zo ta wata ba yadda ka san duniya a mafarki kaga kana kwamba kana bugar an ba kana jin kishirwa an biyo ka kana gudu kaga wata duniya ce wanda shi na farke bai san da ita ko amma kai ka san ta to ita ma wannan duniya haka take wata duniya ce suka shiga to shi sanya ba a ce ma mamaci wane ce la ilaha illallah wacce ce la ilaha illallah malamin suka hana suka toshe wannan kafa kun ji dalili saboda haka kenan ka ai mugun ka tare ka zo kuma da mutane da yanzu ba sirri gare su ba a zo a ta yadawa kai kuma kusan bawon Allah ne na kware sali baka san me dalili ba to shi aka take waɗannan kuma wannan shi yake nuna mana wallahi mu dai kadda mutun ya mutu da shi ai ina zuwa masallaci ina sallah ina kaza ina kaza a ni kawai dan aljanna an fi sayyidina Umar Allah dan Umar bin Khattab Allah kara masa yadda ce da kafa ta daya za ta hau shiga cikin aljanna ɗaya tana waje ya ce wallahi ban amintu ba sai na ji na ɗoko su can na shiga ya ce yanzu tukwan na yarda to kan mushan take an yi alu suna nake ayin ina kaza ina kokarin zuwa sallah ina kokarin ibada ina kaza kaza ka ce take a'a har yanzu kokari muke mu rito roƙon Allah subhanahu wata'ala wa saddid aka damana Allah ka tabbatar da daga daga mu akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka karbar mu akai ina ba ta fahimta kenan kada wuce ya dinga alfahari kenan kaga da ya da ya alfahari shikenan sai ya to to saboda haka ba alfahari irin haka ana ba da wata kissa wani bawan Allah wani malami kullum da shi da almajiransa to kullum addu'a sa Allah subhanahu wataala ya tsiratar da su ya kare su daga sharrin shaytan to shine daga cikin ɗaliban wani suke can kwashi kullum mala addu'a ta Allah kare su Allah ta su kare imani kare su daga sharrin shaytan a matsayin malam babba kana karatu kayi kaza yanzu wani kuma su ko suna ganin mamaki me yasa malam yake ta kullum Allah kare su daga sharrin kisa ce wani ake bada daban shi ne zan kawo ku ita kuce wadda yi da wannan shi kenan ana nan sai malam ya cika da malam ya cika shi kenan sai aka ɗora wannan ɗalibi yanzu kuma shi ya cika shi malam ana nan ya gaji malam wata rana sai wani abu ya faru shedan aka ce cikin gari wuta ta kama ko ɗan wasu ma'ana dai wani masifa ta faru a cikin gari sai ake ta gudu ana gudu kun wannan ya zo sai a bige shi wannan ya zo a bige shi a shi shaidan ne ya zo ya kare wannan wata rana sai shi wannan malamin sai ya fito shi ma da gudu da ya zo sai shaidan ya ce mishi yana neman in aka zo ana sare wannan ana sare wannan shi da ya zo sai ya kyale shi ta kai wannan da shi mai ake ta ce ai wannan shi ai wannan mana kamar su wannan aljanna mata su da ko kuma a shi wannan na kwarai ne ma mana ya tsarkake shi shi kuma a shi fiye shi ce masa ya ce ai wannan su aljanna sun same ta shi wannan ya aikata eh ya ne ce wannan ai sai na su wannan aljanna ai ta su ce mana a yawa sai ya ce mishi kai alhamdulillah sai ya ce mishi wannan kai wannan ba zan kashe ka ba a gaban nan ma a gaban a ganin ma da zai ka shekara wajen ko saba'in mana ya linka masa shekaru ya ce ka kai wannan ba zan kashe ka ba kai a gaban nan ma kana da rayuwa sai ka shekara wajen saba'in eh ya kula masa kasa ya ce ta wannan kai kana da tsawon rayuwa a gaban nan ma a gaban nan ma kai wajen shekara saba'in ashe shedan ne sai ce mishi a ya ce ke tafiye ka ta yana tsaron ka shekaru shi kenan malam da ya zo ci to a shi da sauran na shekaru da za a gaban da ma zai shekaru wajen saba'in ya ce a tun da haka ne yanzu ko barin ake yanzu barin shekarun tun da saba'in da shekara saba'in yanzu gaban na zai to yanzu bari arba'in na bari yanzu a ci duniya da tsaki talatin yanzu kuma sai a tuba ma'ana shekarun bari yanzu a ci su da kaɗai zai na shekara saba'in a nan gaba ba a bari ya ci tun ya shiga tsinke kun ka kofi ka kalma guda kiyaye mashi kai kai wanda ba zan taba ka ba kai yanzu shekarun kana da shekaru da yawa ma a nan gaba da sauran ka kun ga fiye inda ya masa kawai malam da ya zo gida jin daɗi ta ya tuna yanzu yana da sauran shekaru bari ya su dubu ne shi da tsinke kawai shi kenan zana malam da ya zo sai aka ajiye malam fata aka ce yanzu duniya za a ce yanzu duniya za a ce da shekara arba'in in ya zo kuma na yi arba'in talatin kuma sai a koma a tuba a koma da allah da da allah gafurur rahimu ne yana da lokaci kawai malam sai zo kuma sai a koma sharholi a koma cin duniya kwana uku da wannan abu shi kenan sai rai ya ajalinsa duk wannan kokarin da yi kada a lokaci guda a ɗan gangana lokaci ce ran ya bata masa sati ma bai ba ya mutu bayan kuma an shiga an bar duniya an bar lahira an koma duniya to kun ga sharrin shedan kada kai alfahari ko kai girman ko ka nuna wa kwafa ba ka kullum ta ga shi sun ya imam ahmad ya ce la wallahi matsiya ce ni in wa ban tsira ba ta ban tsira ba daga tarkon ka ba to kaga shi yanzu wannan malami yayi alfahari shi yana ga kamar ya fi karfin shedan to kaga inda Allah ya jarabce shi bai huce wannan kawai shi kenan ya mutu kaga an kuma duk waɗannan abubuwa innamal a'malu bil khawatim yanzu kuma duk abin da kai a baya yanzu ana diba a ƙarshe da ni ka cika idan da ka zama lega dan duniya yanzu a ƙarshen rayuwarka kawai sai ka tuba zuwa ga Allah ka gyara rayuwarka ka koma ga Allah to akai za ta daga inda kana abin kwarai yanzu wata ƙarshe sai ka irin da wannan kace to bari a ci duniya yanzu kai bari a dan kadai a dan more da kuma a zo a gyara da katuka kuma ya zubulla shi ke kun ga tarkon shida to ya hallaka to saboda haka ba a alfahari kakkai alfahari da ibada ka kakkai alfahari da kasa'inka ka sa kullum ka dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ya Allah muna kokarin mu tabbatu akan sunnarka Allah ƙara tabbatar da mu Allah ka nuna mana gaskiya ta ba mu ikon kullum kai ta roƙon Allah Allah tabbatar da mu amma zaka dai alfahari ka ce alhamdulillah ai kullum mu masallaci kullum da mu ake karatu kullum muna kusa wannan wannan ba daga nan take ba wannan hanya ce kwarai ta kokari hakika hanya ce ta samun lada ta samun kwalala ka wanda ya zauna ta yana surutu shi bai samu lada ba kuma shi bai karu ba da hanya ne to kai ta addu'a Allah su wata layi dawo mada kai a kai kada shirin ya ruɗe ka daga baya ina amin amin amin ina ba za kuna fahimta to kun ga kenan shi ya sanya malami suka ce to ba a irin haka mamaci ba a ce mishi kasa kuma irin haka kawai sai ga ya faru sai mutum ya so ita ya haɗa cewa da ayyuka ni da kai na na ce mishi ya ce la ilaha illallah wallahi ta yaki bai faɗa ka kai zahiri kai amfani da kai kuma ta duniya ce da an shiga an barka ba duniya ba san da ita ba to a bar wa Allah saninsa ina ba ta fahimta to shi sanya ga yadda ake yi to kaga yanzu da Allah mutum mashi ya ce bai karanta haka ba kaga ba za a to kawai in ka zo kana kusa da shi yana wane ni har yanzu ni ban ga wane ya zo ba kai ka san zafin ciwo ne alamar da ne kana fahimta to kanka biya shi yanzu har wane zuwa ne bai zo ga ne ba sai wacce ku kawo mun kaza to kuma kana kusa suka dinga ce la ilaha illallah mana kamar hira kake kake wa na kaza kace la ilaha illallah shikenan kai shi kana an jima kuma kace la ilaha illallah a haka kamar batir ne da ake mishi irin wani batir mota ai ba ana mishi barbara da wani ba to kamar shine kamar kunna shine zakai eh eh caji ne kamar caji ne zaka masa kawai can sai ya karba in yace abin ko fejin komai sai la ilaha illallah kabar ne shi ba zai yace la ilaha illallah da kaji ya fada to kuma ishi wuta ne sai in an sake wani surutu in an sake wani surutu kuma sake idan ya sake doka ma'ana dai kasance dai kullum la'ilaha illallah in ya faɗe ta to babu wani surutu da za a hakan allah sun yi mala'ikan mutuwa ya zo to shi ke nan an dace ina ba ta fahimta masha allah allah kama mana to kun gaji ne kun gaji ne amfanin karatun wayu laƙanu la'ilaha illallah inda al-maut ana laƙana ma wanda ya zo gargara kalmar la'ilaha illallah a wajen mutuwa an ji uku ko wa in ƙudira ala an ya kuna ɗahiran wa ma alaihi ɗahirun fa huwa ahsan kuma abu na gaba ana son wannan mamaci naka ki ƙoƙari ki ƙoƙari wannan mara lafiyar naka ko mara lafiyar taki ya kasance akan inda yake guri ne mai tsarki kada ku bar shi akan najasa inda da hali kada ku bar shi akan najasa ko da alal misali yanzu irin ya yi wani abu na najasa yi kokari ku tsabtace gurin a tattara kaya a gyara shi a sake mishi wata sabon shimfiɗa da irin haka ta faru wani abu ya faru to yi kokari ku tsarkake gurin mana ya tabbatar gurin a tsarkake yake ka ku bar gurin da najasa kab ka bar mamacinka a gurin najasa da yawa wanda an tafi yayi najasa ya an tafi an bar shi a gurin karshe ya cika a haka ba a yi ba a nisa da irin waɗannan da wani da shasa ta samu a yi kokari a tsaftace a kyara nan da nan irishan to in haka yi to abu ne mai kyau wannan ka tabbata kai mai jiya ne na kwarai shimfiɗa shi ta zama mai tsarki tufafin da suke shigin shi ma su zama mai tsarki in ma ba tufafi mayafi ne to mayafi ɗin ƙoƙari ya zama mai tsarki kenan a mutule mamma idan ya ɓata mayafin ko ya ɓata shimfiɗar a hudda a sa wani kuma a ɗauko nan da nan a wanke a shanya kafin wata su bushe in waɗannan suka da an ma'ana ya kasance akwai resar da jikin shi da tufafinsa da gurin kwanciya duk ana so na marar lafiya ya zama mai tsarki kun san ko saboda mi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa annal mala'ikatu la tadkhulu baytan fi ha'idin aw junub mala'iku ba sa shiga gidan da akwai gurin da akwai mai haila ko mai janaba idan mai janaba tana gurin mamaci kenan ku jiba ko matarka ce baka da lafiya kuma an ga kaga irin wannan hali in dai tana cikin al'ada to ta bar zama a kusa da kai ko mai janaba ka gama da lafiya kai wani halin in dai ka zo ka tada shi saurin fita da gwamnati ko kare ya zo ɗakin gurin da marar lafiya ke da ke hana ku yi kokari maza ku hudda shi idan akwai irin mutum irin sifotunan nan a yi kokari a hudda duk wanda hali yake irin wannan hali na gargara to a raba shi da waɗannan abubuwa mai haila ka ta je gurin mai janaba kai je gurin idan akwai kare a gurin ma ko a gidan a hudda shi karan da gurin idan akwai irin gumaka kuma da mutum mutum inda da a tsatsar a ɗauke su a hudda kun san komi domin mala'ika bai zuwa wannan gurin din akwai waɗannan abubuwa mala'ika bai shigo ba duk gidan da akwai kare matukar karen ba na shari'a ba to mala'ika bai shiga duk ɗakin da akwai butun-butun to mala'ika bai shiga to kaga shi kuma mace ana son mala'ikan rahama ya so gurinsa kun ga hikimar shi sanya aka ce kenan ku yi kare to kuma guri da najasa da kazanta mala'ika bai zuwa shi ma to kun bar mara lafiyar ku cikin najasa mala'ika bai zai zuwa kaga hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa kada shigo kai ya zo mana masallaci domin ya ce mala'iku suna cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa wannan warin da yake damu ga to mala'iku ma yana wada musu kabar mamaci ya yi kashi ya ɓata wurin kayan ɗan adam yana kyamar abin kai mako kana cutuwa da shigo to mala'iku ma shi masu kuna gada mala'iku ma suna cutuwa to kun ga shine hikima kenan ku yi ta kokarin tsabtace shi kai zama cikin najasa kenan ko da Allah misali ka fita ma kafin ka dawo ya cika to a gurin a tsarkake mala'iku za su shigo to amma gurin a tsarkake to gida da kare kuma kun bar kare shi ko ya zo wai karen shi ne ya zo kusa da shi a gurin kun kwafsa wannan karen sai ya hana mala'ikan ya zo gurin kenan kamata ku hudda karen ma daga gida ina mata an gane to da Allah zan ba a karatu ya za a gane waɗannan abubuwa darasin wani gani zai abu alfahari ne ma ai wani da bai da lafiya wallahi hatta karen shi ma tausayin shi yake ne karen yanzu kusa da shi yana kyafa shi ayya ka gani an kwamsa karen shi yana nan ya cika to kishi biyu ne ba a haduwa mala'ikar rahama bai zuwa to gani ita abin da Allah yake ko kuma a'a yana cikin najasa ya cika to na malaka bai zo a gurin akwai najasa a'a ko kuma matar shi tana cikin jinin al'ada ta zo gurin tana tsaye ya cika ce ai matar shi tana tsaye ita kuma tana jinin al'ada ayya an kwamsa ko kuma shi dan uwan shi mai jiya shi yana da janaba ya zo kusa da shi ya ce ni na shafe mace ido ba ayya ka kwamsa su mala'iku allah zurata ya sanya sun san waɗannan abubuwa ba su shiga gudun da dukkan abu waɗannan abubuwa kenan kun ga ashe kun yana da buƙatar karatu mu san waɗannan abubuwa dukkan mu tsabtake kenan duk waɗannan ya kamata marar lafiyar mu dinga kula musu da waɗannan abubuwa kuma alal misali kai yanzu ni ko ba na ba ba ba lujiya bane ba amma ni kai kai kaga yanzu mun karanta mun sani ko to ka je gaida mara lafiya da ka je ka tarda shi a cikin wannan hali kai kuma ka san halin da ke ciki kaga anan igo ga ka da kuma da Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya dan ba son da dewa a'a ko ita matar ta riga ta ta ji wannan karatu kuma ta ji ta ga halin da yake ciki to kaga mi ta yi gogo ta fita sai ta ce ta nemo cikin wani ku je ku leka wannan na rena hankali ka kin kiwata ta mishi to amma in ke zo ke yi tsaye kina kamar tausayi ne to hallaka shi ke yanzu ba tausayi ke yanzu ke ke kashe shi ba ma'ana ke hallaka shi ya mutu ya cika mala'ika bai zo ba kuna gane to shine dalili kun ga hikima da aka ce ana son mamaci a sashi guri mai tsarki a tufafin a tsarkake shi sa'annan kuma ta ajiba a ɗakin da yake ciki babu butun-butuni babu wani hotuna babu kare a ciki babu mai haila ba mai jini duk irin waɗannan abu a kula in ma a asibiti ne ko je kwantar da shi to kana kasan kai don kana da janaba to yi kokari da ka gaira shi sau rubuta guda guda ka ka kyautata ka bi shari'a in kuma ka tsaya to tsakaninka da ubangiji ai ubangiji ya sani kai kai wannan abu to wannan shine aka ce fa huwa hasan yin haka abu ne mai kyau wa yustahabu alla yaqrabuhu ha'idan ha'idun wala junub kun gani gashi ba yace ana so kadda mai haila da mai janaba su kusanci mara lafiya wanda yake gargara wanda yake gargara ba mara lafiya gaba da a wanda yake gargara wanda ana tsammanin ta Allah to mai haila da mai janaba su nisanci abin in ma kai ne mai jiya igaugajiyar kai wanka ka tsarkakar tsogurin shi ka tsogurin naka ita kuma mai haila kaga abin ba a hannunta yake ba to wannan zai tabar wa Allah ba wai ta je ta kusa da shi ne ba to ba zai sara marhabar zuwan da ma ba abin da zai kara mishi tausayi ne bayan ma ta kuka ta yi ma abin da bai dace ba ashe ta koma gefe guda ya samu rahamar Allah shi ne san shi wa arkhasa ba'dul ulama'i fil qira'ati 'inda ra'sihi bi surati yasin wasu malamai sun yi rangwame kamar irin su ibnu habib suka ce za iya karanta a gurin kansa ko a gurin kafafuwansa a karanta suratul yasin domin wani hadisi da suka ce hadisi na kita ma min mayyitin yuqra'u inda ra'si suratu yasin illa hawwana Allahu alaihi babu wani mamaci da za a karanta suratu yasin a gurin kansa ma'ana wanda ya zo gargada face sai Allah ya sauƙaƙa masa al'amura sai mala ce walam yakun zalika kun ga gurgo kudi ba dai ina son warware mana wannan kariya kun ga bayani ne akai ana so a karanta surati yasin a wurin kan wanda ya zo gargara ko mamaci ko kafashi eh ana so mustahabi ne kuna gani ko to ku jiba karshen magana sai mala ya ce ni walam yakun zalika inda maliki amran ma'mulan bi yace to wannan wannan hadisi ra'ifi ne wannan kun ga a cikin mazhabar malikiya ne ko ita ce da yawa mutane ba su tsaya su tace abin lalle an faɗa abin gashi an rawaito hadisi an ce nan to amma ku diba malam ya gaskiya faɗi gaskiya ce walam yakun zalika inda maliki amran ma'mulan yace wannan magana babu ita a wajen imam malik imam malik ma bai yarda ita ba yayi musanta wannan magana babu ita amma kaga adalci na magana ya kawo magana har ga hadisin da ake kafawa to hadisin da ifi ne bai inganta ba kuma imam malik ma bai yarda ba ina ba ta fahimta shi ya sanya wani zai zo ce ai gashi a cikin risala ma an ce a karanta to he ka ce mishi to karasa magana gashi ce walam yakun zalika inda maliki amran ma'mulan bihi ba abin gaya ne ba kaga maliki ma ce wannan a wurin imam maliki ba umarni ba ne yake ba aiki ba aiki da wannan magana don bai halatta ba ma'ana bai inganta ba maganar ba ta inganta ba hadisi ne an kashi amma hadisin bai inganta ba ina ba ta fahimta in ka zo karanta eh gashi na akwai ta amma kuma ga amsa wala ba'asa bil buka'i bid dumu'i amma babu laifi mutum yayi kuka na hawaye wannan shari'a bata hana ba kukan hawaye na tausayi hina izin a wannan lokaci domin ya tabbata manzo Allah ma yayi har sabe suka ce hakka ya rasulullah yace a wannan rahama ce da tausayi ce da Allah ke sa kawai kaga kwalla tana zaune kwalla tana fitowa amma ba tare da mutum ya yi kuru ba wururururururu ya mutu ya lalace wa katan gidansu ta ɓace wane ne wane ne da wa kabaro su zana katangar gidansu ta rushe da wa kamar mu wane ta yanzu kan mutum kaga mutum ya ta faɗin maganganu wanda suke na shirka ba su dace ba kin manta da Allah shi kai shi daga Allah yake kun ga Allah ya koma kafin shi nawa suka mutu kuma waye ta gayyara to wannan bai dace ba wannan kuka da ake na mamaci unguwa gidaje duk akwashin kuka wannan bai halatta ba amma hawaye wannan ba laifi kwalla wannan ya halatta wa husnul ta'azzi kuma ba laifi kama mutum ta'aziyya wani ayi haƙuri a dangana Allah ji kan wani Allah gafarta ma wani Allah ka tabbatarwa na furici wanda duk ya halatta a musulunci babu na inna lillahi ma akaza wa lahu ma ada wa kulli shay'in indahu ila ajalin bal tahtasib wal tasbih abinda Allah shi wannan ita ce addu'ar ta'aziyya in ka zo kama mutace abinda Allah ya karba nashi da kai da shin da mamacin duka nawaye na Allah ne nashi ne da arma aro ne bamu kuma ya karbe kayan shi shi da inna lillahi ma'akaza wala huma da abin da ya bada na manna shi ne kuma komi akon Allah yana da ajali to shi ma ajalin ne ya zo mu da garabar mu tafi ba ajalin da bai zo ba da ya zo tafiya zane Allah sa mu cika da imani ya Allah kyauta da karshe mu kaba mu furici da kalmar la ilaha illallah saboda haka kai haƙuri sai a ce ma wani kai haƙuri kuma ka nemi ladan abin Allah to wanda ita ce addu'ar da ake yi wa ta'aziyya ita ce addu'ar ta'aziyya da manzo Allah ya karanta shine inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ada kai zuwa kashi shine ce wa husn ta'azzi saboda haka sai amma mamaci ko masu wanda aka ma mutuwa sai a musu ta'aziyya watasabburu ajmalu liman istata'a amma shimuri inda shi ma hawaye na kwalla da mutun zai jure ya hakuri da yafi liman istata'a ga wanda zai iya amma wayunha anis surah wan niyaha amma kururuwa da ihu da yako wannan haramun ne kada an hana amma zuba da kwalla ba a hana ba amma shi ma da mutum zai jure ya barwa Allah a cikin zuciyar shi hakika ya san akwai zafi ya daure to da hakan ma yafi in kuma har ta gagara sai da kwalla ta fito to ba laifi bane ba to amma kuma kai kururuwa to wannan shine haramun musamman yanda mata suke yi amma cikin ko Allah yanzu abubuwan da kan sauki ya rabu da abu ba kamar biki bane ba in kai har in aka taho daga gurare in za a je guri irin 'yan karkaran nan sai a ce to don aka ce daga ina za a fara wa za ta fara ana gau kamar shi da abin kirki ba abin kirki ba ne ba hadisi ya tabbata cewa duk lokacin da ake ma mamaci kuka to ana mishi azaba cin kabari saboda wannan kuka wai ya zuwa sai dai a nan malamai suka ce idan da saninsa ma'ana da yardar shi kamar shi ya ce yanzu ɗan na mutu yanzu kuna gawa ne ba a mashi kuka ba yanzu kamar bai da gata yanzu da kamar ban da gata duk waɗannan kenan a mashi kuka gagar kuna fahimta ko kuma a'a ya san za a mashi kukan to bai ce ba to in na mutu kawai da mun kuka ba bai hana ba kakin yana su ehe to shi ne wanda ya yi da irin wannan to shi ne ake mashi azaba amma wanda yake kafin ya mutu ba ce to ina mutu kawai da wannan kuka na hana ya yi wasiya yanzu kawai sai aka samu wasu da suka zo wuru suka cika gida da kuka suka yana ko aka wannan shi su suka dora ma kansu to wannan shi ba a mishi azaba akai saboda bai yarda da abun ba bai yi imani shi kuma bai ce a mishi ba ina fata fahimta ma'ana kenan wanda yake so a yi masa ko ya yarda da a yi masa to shi ne idan an mishi kukan to shi kuma azaba ce ake mishi a cikin kabari shi ma wani kissa wani ɗalibi ne ɗalibin jami'ar madina irin 'yan ƙasar wajen nan ne tare da abokansu ɗalibai 'yan najeriya irin su daktar yalwa ke ba da labarin na mansur yalwa ya ce abokinsu ne ya ce da suka zo mishi ta'aziyya matar shi ta rasu yace suka sami shi yana ta kuka sai suka ba shi haƙuri suka lallashe shi suna ba shi haƙuri kuma sai ƙaru kuka ya ƙaru kuka eh ƙaru boli a sun abin ke ba su mamaki to kuma malam malami almalami ɗalibin ilimi kuma yana nan can ya gama kuma sai ya shafi sai aka zuwa ana hira su ana kai da kanka kake wani ya ce kun san me yasa na yi kuka ba ya ce domin a kara mata azaba domin an ce duk wanda aka mashi kuka ana mashi azaba ce to ta ka kara mata azaba ne saboda bala'in da ta gaza saboda bala'in da ta yi masa yana kukan ne don a kara mata azaba saboda musibar bala'in gasashe da ta yi su a can kasarsu in aka yi aure wannan auren da ake kai auren zobe ba rabuwa mace duk bala'in da za ta ke maka kawai sai dai ka haƙura kuma sa'an nan suna da irin matan da ake suna da yanci sai abu ya ruba yadda iya kuma bai isa rabu da ayar rabu da ita ba ita kuma ba ta siya mishi azumtar da shi kawai shi da lokaci guda sai Allah kashe mishi ta yanzu shi ne ke godiya Allah to azaba in ya tuna bala'in da ta yi masa shi ma sai ya mata kuka da a ƙara mata azaba su suna mamaki kamar shi yana kuka wanda ce yana ce ai kunna hadis ba annabi ya ce duk wanda ya ya ce yana yin kuka ne da a ƙara mata azaba ne eh rawa ce ke to kaga wannan zama yayi muni fi sabiyin layi shaida ana son mace ta samu shaida ta kware daga mijinta ita kuma ka gan mummuna ya sani wai ka abin ne ka san rai da ya bati kamata wani latin shi ba da ake ba da labarinsa shi kuma shi ma ya mutu matar isan daɗin aure ba shi ma ya kaso bayan ta mutu zama shi yanzu rayuwa kawai shi ke yana jira da wannan haka na yan uwa da dangi aka matsa kai bari a sake wuce a wuri haka nan da bai so aka yi wuce aka sake mishi aure yau yanzu dai Allah ya bashi mata ta kwarewa da ba irin wancan ba aka zo komi rayuwa ta canza shimfiɗa aka canza a kwana abinci shiga duk abincin ma ci wannan kwano ne da wannan ya yanzu an ka sabo an kaza ya ce duk wannan shi na ne ya ga sabuwar rayuwa zagon duniya a ya yi asara aka ce washe gari ne ta ce ɗau sanda kawai sai ta bi kabarin waccan tsohuwar matar da ta mutu ya samu kabarin ya tare yana Allah ya sa to kaga da mummunan zama ne fi sabila mata a gyara shaidar miji ga mata ta alheri wallahi tana binta don manzo Allah ce idan mace ta yi sallolin tabiya ta yi azumci watanta ta kiyaye kanta ta kama gabanta ta ma mijinta da'a da kalatin janna za ta shiga aljanna to kaga bata ma mishi da'a ba aka ragu baran-baran dutse hannun riga to akwai kan agwagwa akwai tambaya na a sosai ma shi yasa ya ai abin lasu bi kamata don kai musu na cin gidajen su dinga yi kuma kuma ku dinga musu nasiya to haka kuma kuma ku kiyaye nasu haƙƙin kuma kuma amanar da Allah ya ba ku ku kiyaye su ba kuma akwai mazan da za su shiga wuta saboda matansu don manzo Allah ce akwai alama da a ranar tashin kiyama za ga mutan duk mutumin da gagan yana tafiya la yaquma illa ga wannan miyagata ya shingide to azalimi da cikin matansa bai adalci sharinci ya shanye saboda rashin adalci yanzu yau jiya kuma mutane su akwai wanda su ba su kula da amana da Allah dora musu na matansu ba ciyarwa ba ya shayarwa ƴaƴan shi ma ba ya kulawa da su tarbiyyar su ciyar da su ya bar suna gantali a bayan ƙasa to kaga wannan aihuwa bata ma manzo Allah amfani ba yanzu kaga wannan manzo Allah ba zai amfani da wannan aihuwa ba da manzo Allah na ce ku aihu zan yi alfahari da ku to wannan manzo Allah ba zai zai alfahari da ƴan shomishon da barayi eh da ƴan wuiwui da ƴan ta'adda ƴan sara suka duk sun zama su ne ka aifa ma duniya unguwa ƴan ta'adda barayi ƴan kokaya kowa yana Allah isa yanzu manzo Allah ya afrari da wannan kaga halaka ce ka dora ma kanka to akwai da yawa da Allah zai kama su amanar ayyansu kamar yaro sai shiga nan ya fita nan yana telan abin da zai ci ma iyalinka mutum ya fita ya bar iyalinsu da yunwa ba abin da za ci sha ba ciyarwa ba tufatarwa ba kulawa barantana kuma amanar karatu amanar ilmantarwa a kai su makaranta babu to kai ma gobe kiyama mai zaka cewa Allah to kai ma Allah zai kama ka amana a kansu kamar yadda Allah zai kama mace ita ma idan ta ci amana mijinta ta ki kulawa da shi kenan kowa ya gyara Allah ka ba mu ikon gyara muje lokaci ya kai ya shirya mu Allah ka shirya da ku aisha sanya Allahumma ya muqallib qulub sabit qulubina ala dinik Allahumma ya muqallib qulub sabit qulubina ala da'atik to sai mu kwana anan kenan sai mu tashi insha Allah eh sai mu tashi wale safi gusul mai ta haidu daga nan mu tashi insha Allah ko eh ta hanidi sanya mushi turare na hayaki mana a hayaka ta wannan shine ta hanid yau sha hudu ka ce ko to da fata mun kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abin da kuskure Allah ya fi mana bukatotun na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata wasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh